نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتا يوم 30 ga watan Rajab shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shi daidai da 18 ne ko 19 19 ga watan 1 shekara 2026 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah. Yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mun gama bayani ne a cikin rukunan sallah. Malam ya kawo mana arkanu sala yanzu kuma zai mana bayani game da alwajibat abubuwan da suke wajibi a cikin sallah. مالتي هي الأقوال أو الأفعال التي إذا تركها الإنسان عمدا بطلت صلاته in aka ce wajiban sallah malaci su ne al'aƙwalu zantittika awil af'alu ko kuma ayyuka allati idza taraka hal insalu ayyuka da zantittikan da idan mutum ya bar su a cikin sallah amdan yana sane da ganganci batalat salatu sallarsa ta lalace ayyukan da idan mutum ya kyale su a cikin sallah haka kawai don ganin dama da raɗin kansa yana sane ya kyale su to sallarsa ta lalace wa in tarakaha sahwan amma idan ya bar su ne sahwan ba da ganganci ba da rafkanwa mantuwaye fa innahu yujibiruha bi sujudi sahwi malai ce to a wannan lokaci zai gyara su da sujjadar rafkanwa idan mutum ya manta su ko ya ga fala bai yi su ba kafin ya gama sallar sai tuna to sai ya gyara su da sujjadar rabkanuwa ma'ana suna saraya idan ya kasance da mantuwa ne amma sallah tana lalacewa idan ya kasance da ganganci ne dan uwa ina fata an fahimta ai ko yau malai ce fa minha daga cikin irin waɗannan abubuwa na wajibi na farko akwai at-takbiratu dukkanin kabbarori da mutum yake a cikin sallarsa faɗinsa Allahu Akbar, Allahu Akbar gaba ɗaya, siwa takbiratul ihrami, banda kabbarar harama, ita ba ta cikin kabbarorin da suke wajibi, ita mai ce ita rukuni ce kamar yadda za mu zo mu ji. Fa innaha min wajibati sala, dukkanin kabbarori da mutum yake a cikin sallah gaba ɗayansu suna daga cikin abubuwan da suke wajibi a cikin sallah. Amma takbiratul ihram, amma ita kabbarar harama فإنها ركن من أركان الصلاة يتوانا الركنية دقتك الركن صلى لا تنعقد الصلاة إلا بها يتسلم ما قباء باتا قلوة سيدة وانا كبارة هرماء صلى بتزمتما متن ياشي قتكين تبا سياتي الله أكبر لوكة دزي تارى صلى سنن سلم ما تقول لأك فارين تكينا idan mutum ya zo kawai ya fara sallah ba tare da ya kabar harama ba to ba sallah yake ba har ya gama مالتي فكل التكبيرات واجبة وتسقط بالسهو ويستثنى ما يلي مالتي saboda haka dukkanin kabbarori da ake yin su a cikin sallah gaba daya wajibai ne sai dai suna saraya bisahwi idan mutum mantuwa yayi ko rafkan wayi ba da ganganci ya basu ba sai malai ce wa yustafna ma yali ana togace wasu daga cikin kabbarori akwai kabbarorin da su ba wajibai ba ne wasu sun fi ƙarfin wajibi wasu kuma ba su kai wajibi ba malam zai kawo mana su ga su ba lallai su kasance a cikin sallar farilla ba za su kasance a cikin wasu daga cikin salloli da muke nawa da kullum ne malam zai gaya mana na farko at-takbiratu zawaid fi salati al-eid wal istisqa fa innaha sunnatu malam yace waɗannan kabbarori da kake yi ƙari fi salati al-eid na sallar idi idan mutum zai sallar idi kabbara guda nawa yake a raka'ar farko bakwai ko raka'a ta biyu ai nawa biyar eh shida hadda ta dagowa kenan yawa kaga biyar kenan to kabbarar farko da zaka yi ita ce ta harama waɗannan guda shidan da kake zuwa da su su zamto guda bakwai dukkanin su menene su sunna ne ina fata an fahimta yan uwa to haka nan salatul istisqa sallar sha da fari salatul istisqa ita ce sallar da ake yi idan an rasa ruwa shari'a ta shar'anta duk lokacin da aka nemi ruwa aka rasa lokacin zuban ruwa yayi bai zuba ba har aka fara samun fari shuka ta fara lalacewa ko bata fito ba wasu sun yi shuka ta mutu to shari'a ta shar'anta mana lalle akwai buƙatar a je a roƙi Allah madaukakin sarki Allah ya bada ruwa domin abin da yake kawo irin wannan galibi saban yan adam kaucewa tsarin Allah madaukakin sarki ne fito na fito ne da dokokin Allah subhanahu wataala sai Allah ya dan jarrabu mutane da wannan abin idan aka fita aka yi magiya aka yi wa Allah maɗaukakin sarki banbaɗanci sai Allah maɗaukakin sarki ya bada ruwa haka ake tun a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fita da annabi ya tashi fita ma ya fita ya juya gwadansa ma'ana mayafinsa maimakon ya sashi a daidai sai ya sashi a gaba a baibai malamai suka ce wannan shine abin da ya kamata a yanzu a fita roƙon sallar roƙon ruwa saboda wai abin da ake ce masa alfa'alu ne alfa'alul hasan kyakkyawan fata yadda manzon Allah tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ya juya gwadansa to Allah ya juya mana yanayin daga fari zuwa yalwa ina fata an fahimta to ana so na biyu kuma malamai suka ce don nuna kaskanci ga Allah madaukakin sarki shi sa an za a je sallar ruwa roƙar ruwa ba a fita da kaya masu kyau eh ba za a samu kaya masu kyau mutum ya samu shadda mai kyau da kaza mai kyau a'a kayayyaki kaya za a samu wanda ba haka dai gasa nan gasa eh kowa ya dan samu wani yadi mara kyau a sa saboda za a je wa Allah madaukakin sarki ne ana kaskantattu a nuna Allah madaukakin sarki mu ba kowa bane za a je a yi sallah annabi ya je yayi wannan sallah babu laifi kuma ko da ba a yi sallah ba a yi roƙo kawai shi ma wani ana sashi a cikin alistiska kamar yadda ya tabbata annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana bisa kan mambari yana hudu ba wani mutum ya shigo ya ce ya rasulallah halakatil amwalu wan qata'ati subul ya ce ya rasulallah dukiyoyi sun halaka sannan hanya ta yanke saboda babu ruwan sama ka roƙa mana Allah Allah madaukakin sarki ya shayar da mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin hudu ba yake akan minbari bai sakko yayi sallah ba kawai abin da yace daga hannu yace Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna Allah ka ba mu ruwa, Allah ka ba mu ruwa, Allah ka ba mu ruwa. Nan take kuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai sauka daga kan membarin nan ba sai da hadari ya haɗo ruwa yake ce sai da aka sati ana ruwa. Sallallahu alaihi wa sallam. To kaga wannan shi ma hanya ce ta roƙar ruwa. Ita waccan sallah da ake ta roƙar ruwa yadda kaga ake sallar idi ɗan uwa ka ake yin ta. An fahimta? Ina ji ba a taɓa yin sallar roƙar ruwa a nan garin bane ko? Yawwa yadda kaga ake sallar idi kabbarori bakwai raka a farko kabbarori biyar raka'a ta biyu haka ake sallar ruwa ita ma amma ba sallar idi bace ita ma kuma za a iya zo a yi ta duk lokacin da abin ya taso sannan idan an gama liman idan ya ja sallar zai tashi wa mutane hutuba manzon Allah ya hutuba bayan wannan kira da aminci tsara tabbata a gare shi liman zai hutuba ya mutane wa'azi ya musu fada ya tsoratar da su Allah ya gaya musu kowa ya je ya duba tsakaninsa da Allah ya tuba ya istighfari ya duba tsakaninsa da mutane abin da yake na zalunci ya dena Allah aka yi wa laifi abin da limami zai mai da hankali a kansa ke ita irin wannan sallar galibi ana yin ta ne a tayi a tayi da addu'ar ba a dawa wani lokacin zaka ga sai sai an jike da ruwa ake jawo ma'ana sai Allah madaukakin sarki ya bada ruwa a lokacin ake dawa eh saboda galibi lokacin lokacin da ake sallar zaka ga mutanen wancan lokutan da zamanan da gaske suke zukatansu farare ne tas da gaske suka nufi Allah maɗaukakin sarki za a lokacin sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda idan aka rasa ruwa yakan kirawo Al-Abbas ibn Abdul Muttalib baffan manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi sai sai ce ya ubangiji idan mun rasa ruwa muna zuwa wajen annaban ka ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu ce roƙa mana Allah Allah ya ba mu ruwa yanzu annabi baya nan ya bar duniya ga baffan annaban ka tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a muna tawassali da addu'ar sa Allah ka ba mu ruwa sai sai na Umar sai Abbas yi mana addu'a sai al-Abbas daga nan shi ma sai addu'a yi addu'a yi addu'a kama kama abin wajen sai sai ga ruwa haka nan lokacin Muawiya shi ma akwai ɗaya daga cikin manyan tabi'ai mai tsoron Allah da yake tawassali da addu'ar sa shi ma idan an rasa ruwa sai ya zo ya masa addu'a to haka ake yi eh har yanzu idan abin ya jiyo za a iya yin hakan kuma insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai amsa ya ai ba a rasa mutane kirki ko yawa insha Allah ta'ala yanzu ma Allah zai amsa almuhim dai shine yan uwa sallar roƙon ruwa ana yin kabbarori irin kabbarorin da ake na cikin sallar idi guda bakwai guda biyar to waɗannan ƙarin na guda shidan da waɗannan guda biyar da ake ƙarawa dukkanin su sunna ne su ba ba wajibai bane na biyu takbiratul jinaza fa innaha arkanu kabbarorin da ake a sallar jana'iza su kuma waɗannan guda hudun da ake gaba ɗayansu su kuma gaba ɗayansu rukuni ne gaba ɗayansu na sallolin gaba ɗaya rukuni ne da ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu ko guda biyar ya tabbata ko bakwai ko tara biya tabbata a sunna sallallahu alaihi wasallam babu laifi idan limami kaga wata rana ya maka kabara guda biyar ko kaga ya maka bakwai ko tara biya inganta annabi yayi lokacin da makaranta a kamar jana'a mun yi bayani akan wannan ko da waɗanda suke nan insha Allah ta'ala duk bayani ya gabata kuma kowanne akwai hadisi ingantacce a kai waɗannan kabarori da ake guda hudu dukkanin su rukunai ne kaga su waɗannan sun fi ƙarfin wajibi sun zama to rukunai na uku takbiratul ruku'i liman adraka al-imama raki'an fa innaha sunnatu malai ce kabbarar da ake yi ta ruku kabbarar tafiya ruku amma ba ga kowa ba shine liman adraka al-imama ga wanda ya riski limami raki'an shi limamin ya riga ya yi ruku'u fa innaha sunnatun to shi a haƙƙinsa sunna ce ba limamin ba wanda ya zo da cikin limamin ga yadda al'amarin yake fa idza atal ma'mum idan mamu ya zo wal imamu raki'un ya samu limami ya yi ruku'u fa innahu yukabbiru takbiratul ihram to zai yi kabbara kabbarar harama qa'iman muntasiban yana tsaye a kafe ba tare da ya duka ba ma'ana lokacin da ka shigo masallaci sai ka sami limami ya yi ruku'u a ruku'u ka same shi to abin da yake kanka shine sai ka tsaya a yadda kake a tsayen nan kyam ka ɗaga hannu kai kabbara ka ce Allahu akbar idan har yanzu limamin yana me yana ruku'u sannan sai ka tafi ka bi shi ka je ka riske shi a ina a ruku'u yan uwan fahimci wannan da kyau ko yawa to lokacin tafi kabbaran nan da kai ta farko ka ce Allahu akbar kaga ita ce kabbara haram maka ko to yanzu da in zaka tafi ruku'u kabbara da zaka ƙara yi dan tafiya ruku'u wannan sunna ce an gane idan baka yi ta ba kai ka ce Allahu akbar ka kabbara haram ka tafi babu kuma sallaka ta yi dan uwa fahimci wannan da kyau ita wannan sunna ce bata kai matsayin wajibi ba amma ga haƙƙin wa wanda ya riski limami a me a ruku'u Allah ya sa wannan abin ya fito fili yan uwa yawwa malati fa idza ahwa ila ruku'i to a lokacin idan mutum yayin yunkurin tafiya ruku'u fa inna takbira fi haqqihi sunnatu to kabbara a haƙƙinsa shi a lokacin sunna ce haka za qarrarahu al-fuqaha'u rahimahullah malati wannan shine abinda malaman fiqh suka tabbatar Allah madaukakin sarki musu rahama wa dalilu ala anna takbirati min al-wajibati malati dalilin da ke nuna cewa waɗannan kabbarori da muka ambata na sallah dukkaninsu wajibai ne awwalan na farko shine qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace idza kabbara al imam idan limami yayi kabbara fakabbiru kuma gaba ɗaya sai ku kabbara annabi yace idan limami yayi kabbara fakabbiru kuma mu da kuke bayan sa kowa sai yayi ne yayi kabbara wa idza qala sami'a Allahu liman hamida haka nan idan limami ya ce sami Allahu liman hamida fa qulu ko kuma sai ku ce rabbana walakal hamd وهذا يدل على أنه لا بد من وجود هذا الذكر مالك تولى سنون من أشياء با مكوا دول سي أنسى مونا ذكرين الله أكبر أدك إند أكي أمبتسا إذا إذا الأمر للوجوب مالك سبو دولنا umarni da ke cikin fakabbiru lilujubi umarni ne na wajibi na tilas dole sai ka yi malai ce wajibai na biyu daga cikin wajiban daga cikin abubuwan da suke wajibai na sallah shine tasbihatu fi ruku'i wa sujud tasbihat tasbihi da ake a cikin ruku'u da kuma sujjada subhana rabbiyal azim da subhana rabbiyal a'la fi ruku'i subhana rabbiyal azim fi sujudi subhana rabbiyal a'la kamar yadda aka sani waɗannan su ma wajibi ne a cikin sallah dole ne mutum ya ambace su na uku da na hudu at-tasmi'u wat-tahmidu at-tasmi'u ay qawlu qawlu sami'a Allahu liman hamida shine fadin sami'a Allahu liman hamida inda ar-raf'i min ar-ruku'i yayin dagowa daga ruku'u wa qawli rabbana wa lakal hamdu da kuma fadin rabbana wa lakal hamdu بعد القيام من الركوع باين دغوا daga ruku'in kenan lil imami wal munfarid ga limami ga wanda yake sallah shi shi kadai amma al ma'mum fa innahu yaqulu rabbana wa lakal hamdu amma mamu shi zai ce rabbana wa lakal hamdu hina rafa'ahu min ar-ruku'i yayin dagowarsa daga ruku'u hina rafa'ahu min ar-ruku'i yayin dagowarsa daga ruku'u wannan shi ma lokacin da muke bayani anan mun yi bayani ko idan idan za ku iya tunayen uwa muka ce da limami da mamu kowa zai ce me sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu eh muka ce wannan magana ita ce tafi inganci bayani ya gabata a baya na biyar daga cikin abubuwan da suke wajibai a sallah shine at-tashahhud al-awwal tahiyya amma ta farko tahiyya ta biyu mun ji tana cikin rukunai ko yawa amma tahiyya ta biyu tana cikin wajibai wajlisatuhu da zaman da ake yi dan tahiyya din zaman tahiyar daban ita tahiyar daban ne to dukkanin su wajibai ne malai ce na shida su'alul maghfirati marratan marratan neman gafara roƙon Allah madaukakin sarki gafara sau ɗaiɗai wannan shi ma wajibi ne a ina kenan lokacin da mutum ya ɗago daga sujada ya zauna ai ana yin addu'a ko a ce rabbi gfirli warhamni wahdini wajbirni wa'afini warzuqni to in kaga dama ka ce rabbi gfirli rabbi gfirli shikenan ka ce rabbi gfirli din sau ɗaya rabbi gfirli shikenan ya wadatar da kai to wannan shi ma wajibi ne hadha huwa alwajibu sadis malai to wannan shine wajibi na shida min wajibati salati daga cikin wajiban sallah wa qad sabaqa an an anna qawla rabbighfirli ya riga ya gabata cewa fadin rabbighfirli yakunu bayna as-sajdatayn yana kasancewa ne tsakanin sujjada guda biyu kowanne mutum yayi yayi idan ka faɗi mai yawan yayi balma ya fitin da ka fi tattara addu'o'i da yawa yawwa ka roƙi abubuwa da yawa kamar yadda mun gabatar idan kuma ka ce rabbi gifirli shi shi kadai babu laifi shi ma yayi insha Allah ta'ala sallaka dai tayi malai ce hadhihi alwajibatu idza tarakaha waɗannan wajibai da muka da muka lissafa su idza tarakaha al-insanu mu'tamidan idan mutum ya bar su ya kyale su haka kawai yana sane da ganganci a cikin sallah batalat salatu to sallarsa ta lalace ya sani ba shi da sallah wa in tarakaha sahawan amma idan ya bar su ne sahawan da rabkanwa da mantuwa bai sani ba mantawa yi fa salatuhu sahihatun sallarsa ta inganta wa yujbiruha sujudu sahwi kuma sujjada ta rabkanwa da zai za ta dora za ta gyara wannan rabkanwar da yi malai wa idza arafa al insanu arkana salati wa wajibatiha fa kullu ma adaha fa huwa sunan malai to idan mutum ya san rukunan sallah ya san wajiban sallah abubuwan da ya kawo maka kenan ya kawo maka rukunan sallah ya kawo maka me wajiban sallah to idan ka gane su ka tattara su to duk aikin da ka sani kana yin a cikin sallah wanda ba su ba Allah ya ce sunnonin sallah ne ba shi kenan ba ai ba bukatar sai ya kawo maka su ko in ka dau waɗannan ɗan wanda ka sani shi kenan wata formula ce baka mai sauki kaza rukuni ne kaza wajibi ne to duk abin da ba su ba menene sunna ce kawai shi kenan Allah ce qa'idatani azimatani wasu ƙa'idoji ne da malam zai kawo da suka shafi ibada gaba ɗaya, amma ya kawo su ne a sallah domin sallah ita ce mafi girman ibada. Ƙa'idoji ne guda biyu ce azimata ni masu girma. Alƙa'idatul ula ƙa'ida ta farko, isabatu sunnati afdalu min kasratil amal malai ce dacewa da sunna ka yi abin da ya dace da sunna a cikin aikinka na ibada ɗan uwa afdalu shi ya fi falala min kasratul amal min kasratul amal sama da yawan aiki yawa an gano wannan ibara kuwa ka yi aikin da ya dace da koyarwar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi komai kankantarsa shi ya fi dacewa sama da aikin da za ka yi mai yawa na ibada wanda bai dace da koyarwar manzon Allah ba kira da aminci tsara tabbata a gare shi ko da a cikin ibada ne za ku ji misali da yawa in Allah yadda wannan wallahi wata fa'ida ce mai girma wanda in ka fahimce ta a cikin ibada za ka huta da yawa mutane suna wahala su shiga daji su taba gauniya akan abin da ya shafi sha'anin ibada yan uwa saboda rashin gane wannan ka'ida da yawa suna ɗauka cewa su ta aiki mai yawa mutum ya ta wahalar da kansa shi zai sa ya samu kusanci ga Allah madaukakin sarki wallahi ba shi bane abinda Allah maɗaukakin sarki yake kallo shi ne mai manzansa ya koyar kai irinsa. Ina fata an fahimta. Aikin manzan Allah tsira da aminci tsara sabbata a gare shi shi ne daidai kuma shi ne abinda Allah yake kallo ya bada lada a kansa. Ba yawan aikinka ba. Shi sa sai malai ce wali haza qala Allah ta'ala. Shi sa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin littafinsa mai tsarki ce li yabluwakum ayyukum me ahsanu amala. da Allah ce tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ce allazi khalaqal mauta wal hayata Allah shi ya halicci rayuwa shi ya halicci mutuwa saboda me li yabluwakum dan ya jarrabe ku gaba daya daya daga cikin dalilin da yasa Allah ya halicce mu yan uwa gaba daya dalilin halittar mu shine dan Allah ya jarrabe mu ayyukum a cikin ku waye ahsanu amalan zai fi kyautata aiki yan uwa an fahimta da kyau sai mala ya ce wa lam yaqul Allah madaukakin sarki bai ce aksaru amalan ba waye zai fi yawan aiki ba yawa Allah madaukakin sarki yake yake bukata ba ba quantity ake bukata ba quality ake bukata idan da yawa Allah madaukakin sarki yake so sai ya ce ayyukum aksaru ko waye zai fi yawan aiki amma sai ya ce ayyukum ahsan to wani aiki ne ahsan aikin da ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa kai duba aikin annabi duk yadda yayi wallahi shine aiki mai kyau duk yadda annabi ya aiki ko da aikin ka ganshi kai dan kadan a idanka wannan aiki shine mai kyau shine mai kyau ku duba waɗancan sahabbai da suka je gidan manzon Allah tsira da aminci tsara sabbata a gare suka tambayi ayyukan da annabi yake yi aka gaya musu dukkanin sai suka rena aikin da annabi yake ba wai dan sun rena annabi a'a dan su suna gani suna da tsaka da za su iya aikin da ya fi haka yawa ɗaya ce shi daga yanzu ya daina ya daina bacci zai ta sallah kullum dare zai ta sallah ɗaya ce ya daina cin abinci zai ta azumi ne kawai duk gaba ɗaya rayuwarsa ɗaya ce shi aure ma babu shi ba aure ba shi ba aure ma ta ɓata lokaci da zai ta ibada ne kawai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu labari ya ce ku ne kuka ce abu kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu ya ce to na fi kowa tsoron Allah maɗaukakin sarki da kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki ba haka ba ne? ya ce ni ina yin sallah da daddare kuma ina kwanciya ne bacci na ina yin azumi kuma ina cin abinci wata rana annabi sai ya ta azumi wata rana annabi kuma sai ya ta cin abinci kaga annabi kuma baya azumin nafila haka na Aisha take ba mu labari ya ce kuma wa atazawwajun nisa ina ina auren mataye annabi ya ce famar raghiba an sunnati falaysa minni wanda duk yake kyamatar sunnata ba ni ba shi kaga in ka kalli wannan abin da kyau ƴan uwa ka kalla da kyau wannan aikin da suka faɗa kaga quantity suka duba ko zai ta sallah wannan yanzu in aka ce maka ga wani kullun sallah yake baya bacci sai ka ɗauka mai ai wani jarumi ne ba haka bane wannan kuma kullun azumi yake kullun baya sha azumi yake wani zai ce da Allah rabu da shi bid'a yake to ne ce to kaji irin su kaji irin su kuma wallahi bid'a yake wani da gaske sau mu dahari ba annabi ya hana mutum ya ta azumi baya sha ba daidai bane dacewa daidai shine ka irin aikin manzon Allah kawai sallallahu alaihi wasallam ba yawan ake kallo ba dacewa da sunna yan uwa malaka misal misali sunnatul fajr nafila da muke yi wanda muka sani da arraka'atani ba'da al-fajr rak'o'i guda guda biyu muke bayan al-fajr ya bullo yusannu fiha takhfif abin da yake sunna a cikin sayan uwa shine takaitawa takaitawa shi sa wani hadisi marato kai ka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata fatiha kadai yake karantawa saboda yadda yake takaita su ma ya karanta surar zaga surori qul ya ayyuhal kafiruna qul wallahu ahad kaga takaitattu yake yin su sosai falau qala insanu inda wani mutum zai ce ana uridu an utila alqira'ata ni fa gaskiya ina so ne dogon karatu a cikin wannan sallah fa aqra'u fi hadhihi sun fi hadhihi sunnati suratul ma'arij zan karanta suratul ma'arij a cikin raka'a ta farko sa'ala sa'ilun bi azabi waqi ko wa suratul insan da suratul insan wace kenan hal ata alal insani kun ga suna da dan tsayi dukkanin su yawwa sai ce wa tilur ruku'a was sujuda kuma zan tsawaita ruku'u da sujjada a cikin su uhibbu an ad'u wallahi wa ana sajid ina so in taro kan Allah idan ne sujjada duk a cikin me a cikin rak'ata ni ba'da al-fajr wa ata anna kafiran zan yi jinkiri da yawa dan na samu damar yin addu'a sosai na dace da karatun alqur'ani na yi ibada da yawa a cikin su wa qala akhar sai ɗayan kuma yace أصلي سنة الفجر ركعتين خفيفتين أقرأ بالأولى مع الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد ميزان يسلى ركعة الفجر تكيتتو كما زان كرن تسوة الفاتحة قل يا ركعة فرقو زان كرن تقول قل هو الله أحد بأن كرن فاتحة ركعة بيو شي كان أبن زين ما ليتي فالثاني أفضل نبي نشي فلا لأنه أصاب السنة واتباع السنة أفضل kawai shi ya dace da sunna kuma bin sunna shine abin da ya falala ai an fahimci wannan da kyau ko shi wancan yanzu wanda yace zai karanta suratul ma'arij suratul insan ya dawai tsawaita sujjada da ruku'u yanzu ka kalli aikin sa da kyau sai kaga da Allah aiki ya mara kyau ko aiki ne mai kyau aiki ne mai kyau a zahiri za ka gani ko to amma haka manzon Allah yi ira da aminci tsayar tabbata a garci manzon Allah ba haka yi ba ba a taba hikaito cewa manzon Allah ya zo wannan rakawa'i guda biyu wanda ake bayan alfajir yayi su da tsayi yayi su ne a takaice haka yake yanzu to duk imaninka duk tsoron Allahnka duk san bin Allahnka ba kai manzon Allah ba ira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗan uwan Allah ba haka bane to me yasa kake so ka wuce manzon Allah an gane ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasulihi la tuqaddimu kada ka shiga gaban Allah da manzansa irin wannan shine shiga gaban Allah ai da shiga gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi abin da manzan Allah ya yi shi ya zo maka da addini shi ya koya maka shi kenan sai ka huta sai ka huta to sai mu dakata ana insha Allah ta'ala gobe sai mu ci gaba da daga inda muka dakata abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya wa alaikum assalam wa rahmatullah to akarwa kallahu bismillah da addu'an mutanen kirki ba? Eh. Na'am.
Hatta limami da za a sa wannan misalin shayar ba, Eh.
yi wa mutane sallah yi wa mutane wato gobe a kan tura.
Gaskiya ne.
Wannan shi ne da wani kenan ana limami da kuma Gaskiya ne sosai. Sosai, sosai.
ko yanzu da aka Gaskiya.
waye gari idan mutum ya haɗu da Qur'an.
Eh.
Kenan kawai ya zama malami Gaskiya ne.
ko da yana wasu abubuwa na mu'amala wanda yake na sabon Allah.
Mm.
Kamar yadda muke gani Gaskiya ne.
yaro karami ya je zaniya ya haddace alƙur'ani ko ya haddace wani bangare Eh.
amma za ka same shi bayan an yi sallah abu Na'am.
ba za ka rasa shi da yan mata bai da yawon ba za ka rasa shi da girman ka bai da gawa yana imani Gaskiya ne.
da sauran abubuwa na mu'amala Eh. Gaskiya ne.
shin tambaya ta shi Mm.
sallar da ake yi wa mutane ko limanci da ake yi wa mutane yana da alaƙa tsakanin wato zama mutumin kirki da kuma karɓar sallar mutane ko babu wannan alaƙa To, ah, ita sallah in mutum ya iya sallah, in ya shiga ya sallah ka bi sallah sallah ka- sallah ka takar.
ko ba shi Ko fajiri ne insha Allah ta'ala. Wannan ba shi da alaka ba shi da alaka da bin sallar mutum ko mutum ba mutumin kirki bane in dai ya iya sallah musulmi ne musulmi ne yana a matsayin musa musulmi in ka bi sallah sallah ta karbu. Ina ji a shekarar ranar Alhamis mun yi karatu a Ibnu Min Tarikh waɗanda suka kashe Sayyidina Usman lokacin da suka kewaye gidan sayyidina Usman ‘yan ta'adda ne suka baro garin Basra da Kufa da Misra suka zo kawai don su don su yi wa sayyidina Usman ta'addanci suka hana sayyidina Usman fitowa daga gidansa kusan kwana 41 hatta sallar jam'i suka hana shi sai dai kasance masallacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma daga cikin su ake samu wanda zai shiga limanci da aka tambayi sayyidina Usman cewa waɗannan mutanen fitinannin su suke jan sallah me kake umartan mu da shi yace in dai sun iya sallah ku bi su in ko ba su iya ba to sai ku kiyaye sallah ku dan sallah ita ce mafi muhimmanci daga cikin abin da dan adam yake Hajjaj ibn Yusuf Saqafi duk ta'addancin da yake kowa san kowa san wai Hajjaj da aka tabbata Abdullahi dan Umar game da shi to abi sallah to haka wannan babu matsala in dai bin sallah ne sai dai sai dai in dai an san mutum fajiri ne fasiki ne yana da wasu abubuwan da ba su dace ba bai kamata a ce an tsora shi akan mutane wannan wani abu ne na daban kuma idan mutum a ce ya shi ne kamar jagora shugaba kamar da kamar kaga jazu shi gwamna ne kuma wancan lokaci kaga kamar gwamna shi yake yin limanci eh alƙalanci komai shi yake yi to irin wannan babu yadda zaka da shi in ka ce zaka zo ka tube shi to wata rigima zaka dauko wacce tafi me tafi bin su sallah shi sa sai ka bi shi ai sallah dan a samu zaman lafiya amma in dai akwai yadda za an san mutum ba mutumin kirki bane to kada a alakanta addinin mutane da shi gaskiya sai a san yadda za a samu wanda yake mutumin kirki mai tsoron Allah wanda yake mutunta mutane sai a sa shirin izin mutane sallah shine abin da ya kamata na'am ba matsala na'am bare gama eh gama na'am
wanda daga cikin su wato akwai wasu wanda ba a cikin sallah eh amma abubuwa ne da aka rubuta da fula da yau na fula da mm shin abu sa sunna ta manzon sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa masallaci ya rike karatun Alƙur'ani kullum ko a gidan shi. Sa'annan nafiloli da ake da ake yi wanda suke na rawatib da wanda ba rawatib.
mm Annabi yana yin ya fi yin su ne a gida ko kuma ya fi yin su a
to saboda yanzu na ga kawai mutane eh wato Allah ya sauke kamar wani al'amari ne wanda mutum sai ya zo dan ya zo ya karanta Alƙur'ani a cikin mutane a masallaci ne shi ya yi karanta Alƙur'ani.
mm ko kuma ya ta nafurori yana jerowa kamar yadda ka faɗa na'am akwai abubuwan da idan mutum ya yi makalkalewa sunna yake yin abin da annabi sallallahu alaihi ya fi wasallam samun lada ya fi samun daidai da ya zo yake kirkiro wasu abubuwa yana wahalar da kansa yana ta ayyukan da in ba a yi sa'a ba ya zama dole ya tafi to dai shine damar maganar da muke ana eh kusan shi abin da ya shafi karatun alqur'ani babu wani guri da aka keɓance aka ce dole sai a- sai a waje kaza mutum zai karatun alqur'ani illa iyaka ma ah, annabi kira da aminci su ara tabbata a gare shi ya ce mutum ya ya sanya wani bangare na sallolinsa a cikin gida kada kuma da gidajen kuma makabarta dan makabarta ce ba a sallah a wajen idan mutum ya ga in ya zo masallaci ya zauna ya fi nutsuwa ya karatun alqur'ani ba za ka hana shi ba ina fata an fahimta akwai wanda da yawa saboda gida mai bi akwai hayaniyar yara da sauransu ba zai samu dama ya karanta alƙur'ani ba in ya zo masallaci ku alhamdulillah zai samu nutsuwa ya karanta alƙur'ani to kaga wannan zaka ci bisa dole sai ya koma gida cikin hayaniya ya karanta alƙur'ani inda babu nutsuwa ba a yi masa haka ba haka ne ko wani kuma zaka ga mai bi shi a gidan yana da yanayin da zai karanta alƙur'ani yana da wurin da yake keɓantacce ne ko yara suna hayaniya ta a can gefe ne su shi yana can gefe in yayi karatun alƙur'aninsa a nan wajen kaga shi ma ya samu abin da yake bukata to gwargwadon yadda ka samu nutsuwa gwargwadon yadda kake abu saboda haka irin wannan kace zaka da waye mutane cewa dole sai kai karatun alqur'ani a gida ko dole sai kai a masallaci to ka zo nan shi ma ka shigo da wani abin da babu shi e kamar kowa da irin yadda yake ya samu nutsuwa sa na karatun alqur'ani illa iyakaci sallar nafila ita sallar nafila ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sallar nafila amma a gida galibin sallar nafila sai yake galibi saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi limami ne shi idan ya shigo kawai sallar za a tayar haka ne to galibi sallolin nafila sai yafi yin sa a gida amma babu laifi idan ka zo kai sallar nafila a masallaci idan ka fito daga gida kaga bar ka zo kai masa- eh, kai sallar nafila ka zauna dan ka samu abinda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cewa dukkanin wanda ya zauna yake jiran limami a zo a yi sallah za a yi ta rubuta masa ladan sallah sallah sallah baka da laifi haka Annabi ya faɗa duk wanda ya alula ya fito daga gida ya zo ya sallar nafila ya zauna yana jiran limami ko misali tun daga karfe kudin dare ka fito ka zauna a masallaci jira kake a zo a yi sallah har lokacin da limami zai fito a zo a tara sallah ladan sallah ake rubuta maka ka annaka fi salati kamar kana cikin sallah za a ta rubuta maka lada to to kaga wannan shi ma an mutum ya ga abin da zai iya yi sallar nafila ce wani abu zaka ba zaka cika da yi ba ko tunda lokacin sallar nafila ne ba zaka hana shi amma dai ba a so ya kasance mutum baya sallar nafila a gida annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ku sanya wani bangare na sallar nafilan ku a cikin gida kada ku mai da gidajen ku kamar makabarta saboda makabarta ita ce ba a sallar nafila a wajen saboda haka babu laifi idan mutum ya yi sallar nafila wani bangare a gida wani bangare ya a masallaci babu laifi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am na'am eh har da bid'a aladrabi ita bid'a nan ina ji na faɗa na faɗa wa shi nace ita bid'a kala biyu ce akwai bid'a mukaffira akwai bid'a da take ghairu mukaffira bid'a da take take iya kafirta mutum duk bid'a da mutumin da ta kai shi zuwa kafirci ba a bi sallam ina fata an gane duk wanda bid'a shi ta kai shi zuwa ga kafirci yanzu misali duk mutumin da yake cewa komai Allah ne ya da komai Allah ne wannan da Allah aqida musulmi ce kaga wannan babu yadda za a iya wuce gaba ka bi sallah haka ne ko mutumin da ka san shi cewa tantirin boka ne boka ne na gaske ba shakka kake ba ko zato boka ne da gaske yana bokanci wannan shi ma ba da yadda zai yi wuce ka bi shi ka sallah a gaban a bayan sa komai yadda ake ce masa malam malam ba kai sallah a bayan sa ina fata an fahimta to duk wanda bid'a da yake ta kai shi zuwa kafirci ba ka ba ka bi sallah ba amma bid'a wanda ba ta kai shi zuwa kafirci ba in ya wuce gaba za ka bi sallah babu komai inda aka samu ahlus sunna ka bi shi ya fa amma ka bi sallah babu komai in ka zo nan baka samu sallah ba sai ka sabo na masallacin wanda su ba ba ahlus sunna bane tsantsa sai ka bi sallah sai ka je kai sallah domin kai sallah a cikin jami'i din yafi daga je kai kai kadai ba haka bane in yi sallah ta yi yawa amma ka kiyaye addinin ka sosai duk wanda ka fahimci cewa yana yin abin da ya fitar da shi daga addini tsakani da Allah wannan ka bi sallah eh wannan shine zance na gaskiya wa Allah madaukakin sarki ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am ka zo ya ɗanyi wani abu wanda ba da kake da nake tunanin kamar kana da damar da zaka masa magana eh wanda kamar sa'an ka ne ko abokin ka ina ganin kamar zai fi da kuma kai wani mai tambaya cikin al'umma wanda abin zai zama na kamar ka tuno sako ne Eh, kamar idan mutum yi wani abin da ba daidai ba a masallaci zai fi kai kai da shi ka same shi kame nasiha gaskiya akan ka shigo da abin cikin al'umma sai dai ya danganta da yanayin shigowar misali idan kana so ne bayan shi ma wani ya je ya gyara za ka iya faɗar haka amma in ka faɗa ne domin tozarci ko abin da ya kamata haka wannan ba daidai ba ne eh babban abin da shi musulmi kullum abin da yake kallon musulmi dan uwansa musulmi shine kamar jiki ne guda daya haka manzon Allah ya kwatanta musulmi shi musulmi da dan uwansa musulmi kamar jiki guda daya ne idan wata gaba ta jikinsa ta samu matsala to duk jikinsa ne ke dauka da ciwo ma'ana idan dan uwanka musulmi ya abin da ba daidai ba ka ji kamar kai ne wacce hanya zaka baka gyara naka kuskuren bu wannan hanyar ka gyara masa nasa ta hanyar nasiha bin sa a hankali masa magana da ta dace shikenan wallahi mutane da yawa suna da fahimta in zaka bi su yadda ya kamata inda zaka mutum yadda ya kamata kai masa nasiha wallahi zai fahimce ka matsalar wani lokaci ne idan muka tashi wa mutum gyara sai a masa hanya ba ta kamata ba ko ka same shi cikin mutane ko ka ce zaka yi masa faɗa to irin wannan yana hasala mutum ya gaba zai karɓi gyara ba amma ka same shi kai da shi cikin lallami da abin da kamar yadda zamu zo mu ji anan gaba insha Allah ta'ala yadda ake mutane gyara sai mutum ya dauka saboda haka wannan nasiha ce mai kyau da Allah duk lokacin da kaga wani dan uwanka a masallaci abin da ba daidai ba dan Allah same shi a yanayin da ya kamata yi masa nasiha da lafazin da ya kamata zai fahimce ka kai ma kuma da kai laifin ko kai abin da ba daidai ba dan Allah ka yi hakuri in aga maka gaskiya ka dauka dan ɗaya daga cikin abin da ke damu mu kenan rashin karɓar gaskiya daga wajen da yawa daga cikin da yawa daga cikin mu wallahi in kana so yanzu in ka ga mai gaskiya shikenan kun bata kawai wallahi Allah daga cikin mutanen ƴan uwa haka suke ni na gwada wannan da yawa wani in ka ga mai gaskiya shikenan sai ya sai ya maka magana ba haka bane da Allah nasiha zaka masa kawai kace da Allah gyara kaza wallahi sai in ga sai dai ne maka magana wata masa ta masa nasiha sai dai a bar shi kawai ci gaba da abin da yake Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace wa alaikum salam wa alaikum salam game da Mm. Na'am.
wannan zai zama hujja kan ta da wani da zai shirya ta mata ko ta da kansa haka kamar na ɗan buwar ya kasa samun domin ka ji shi eh wannan a ran sannan na biyu malam game da maganar da ke yi kama a cikin masallaci wurin ko zuwa masallaci gaskiya ne ibada wanda ba na musulmi ko karatun Qur'ani na'am yanzu mun ci cikin mu a da masallaci abu da yake a kowace yanzu kuma ana taƙaita abubuwan zaga kana so ka yi karatu ko ta ibada mm za a zuwa ce za a ko kuma a yana da lokaci da za a kulle a buɗe ba ana cikin yin ibada za a zuwa ce Allah gaskiya ne malam wannan yana kawo mutane suna fusata mm wani ma ya je ya daina zuwa gaskiya ne gaskiya ne ya kira ba ya so kuma kara to eh, ina gani daga kai mun mun dakata zamu yi addu'an Allah ya da saboda lokaci ya ƙure Ah, zan fa- zan zan yi magana ne akan tambayar ka ta biyu a karan farko shine abin da yake cewa shine mun yi bayani akan zama a masallaci da ladan da ake samu idan mutum yana jiran sallah sai yace abin da yake jawo galibi mutane ba sa zama shine wani lokacin zaka ga kana so ka zauna a cikin masallaci amma masallaci ya takaita lokacin da ake buɗe masallaci ko lokacin da ake rufewa wani lokaci kuma kana cikin ma zama a cikin masallacin kana ibada za a ce za a rufe ko abin da ya kama da haka wasu sukan hasal har su ma sun daina zuwa masallaci haka ne yawa to yan uwa irin wannan abubuwan haka ne gaskiya da masallaci abu da suke galibi masallaci abu da suke tun 24 hours zaka zo ka tarar da masallaci abu ɗi a lokacin akwai zaman lafiya akwai kwanciyar hankali kuma akwai me zan ce akwai akwai tsaro akwai tsoron Allah amma yanzu yanzu zan yi amfani da wannan damar na, na fito muku da wasu abubuwa yanzu masallaci kusan ba wannan masallacin namu kaɗai ba duk masallacin da kaje ko ƙarar masallaci wanda bai kuna ba za a garfe shi ake me dalili saboda kowa ya sani duk abin da ka ajiye a cikin masallaci akwai wanda idan sai na kai zai zo ya ɗauka ne kawai ba haka bane yanzu daga fara sallama a wannan masallacin zuwa yanzu Allah ne kaɗai sa abubuwan da ake ɗauke mana ba wai lallai sai mun fito mun ce muku an dauke mana ka a'a wani lokaci aka dauke kawai sai dai mu ce to Allah ya kiyaye kawai a je a su wani a cigaba da amfani da shi abin da zan iya baku misali akwai babbar stabilizer babbar stabilizer babba ce ko a lokacin da aka ce ta wajen dubu tamanin ko wani abu makamancin haka aka zo aka dauke ta a nan wajen kun gani aka zo aka dauke ta banda sififu haka irin wannan ajiye sifika zuwa dauke haka da sauransu abubuwa da yawa sai kawai ka shigo ka nemi abu ka rasa to irin waɗannan abubuwan zaka ga da yawa daga cikin masu ibadar wasu abinda suka mai da hankali su shigo su ibada su fita waɗanda suke hidima wa masallaci suke kula da shi da sauransu dukkaninsu babu wani mutum ɗaya da aka sa albashi ake biyansa ba wanda yake bashi sisi kai godiya ta kirki ma babu wanda yake masa kawai dukkaninsu suna zuwa yaran da suna zuwa su yi abin dan Allah dan su ma samu lada a wajen Allah madaukakin sarki ba haka bane wani lokacin su zo su yi sha- share masallacin nan su goya yana su rufe masallaci su buɗe duk abubuwan da gani ana masallacin nan shine alhamdulillah duk wanda zai masallacin nan zai ga masallacin na tsaftace cikin abubuwa yanayi mai kyau a kunna turaren wuta haka ake yi ba haka bane to ai ya kamata kai kanka wani lokaci kai tambaya ya ake a waɗannan abubuwa wallahi yaran nan su suke yi saboda Allah ba wanda yake ba su kosisi to kaga alal kalla ya kamata masallacin nan a samu masa da tsaro yadda kake kula da ɗakin ka da shagon ka na kasuwa ya kamata a rinka kula da masallaci duk da masallaci ba na kowa bane haka ne masallaci ba na kowa bane amma kuma ba za a bari ya lalace ba saboda kowa ba haka bane to shi yasa za ku ga wani lokaci ana rufe masallaci ana ba da lokaci daga lokaci saboda yanzu misali in ka ce sai ka ko ya gama abin da yake wani zai kai karfe bakwai a cikin masallacin nan su kuma da suke kula da masallacin nan wasu za su je su shirya su tafi wajen- a- a- a- gurin aikinsu da sauransu idan aka bar da ana bar masallacin a cewa na iya tafiya buɗe to wallahi wani lokacin sai ka zo karfe goma safe sai ga masallacin na abu goma safe sai ga masallacin na abu yanzu goma safe me ba za a yi ba wannan lungu ne wani zai iya shigo ta nan wajen ya shigo dauki abin da zai dauka ya fita ba haka bane sun san mutanen mu yadda suke wani lokacin sai ga mutum ya fita da ab- ab- abu ma ko tambaye sa ba za a yi ba sai abin ya fara sai a ce ana ga wani ya fita da buhu da wani abu ana to shi sa jama'a mu yi hakuri ana yi ne don kula da masallaci ba don a hana mutane ibada ba wallahi ni a a- a- a- a tawa in so zai zama samu abin masallacin nan 24 hours abu kowa ya ta abubuwan amma aka bar shi aka ne matsala ake samu eh matsala ake samu saboda haka da Allah jama'a yi hakuri a ci gaba da kulawa da masallacin kamar yadda muke kulawa da ɗakunan mu da gidajen muna so ne eh, Allah madaukakin sarki ya karbi ibada mu ya karbi ayyukan da muke akan masallaci yawa shine kawai kuma kowa ya kasance shi ma jakadan masallaci ne yawa kai kanka idan ka ga wani abin da ba daidai ba a masallaci yi kokari ka ankarar ka yi magana domin a gyara abin da ya kamata ke ne kasance gaba ɗaya muke yi ka daina jin wasu ne suke da alaƙa da shi amma dai gaskiya akan samu matsala da yawa wani lokaci aka ce da wani da Allah za a yi shara ko zai abu sai ga mutum ya fusata ya jawo shi ayi haƙuri eh ayi haƙuri da Allah ayi haƙuri ayi haƙuri akai zuciya nesa yawa Allah ya saka da alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله